الدنيا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الواضع في قواعد اللغة العربية الجزء الأول والثاني والثالث للمدارس الابتدائية تعليم علي الجارم ومصطفى أمين رحمهم الله تبارك وتعالى يوضع متاشي أحوال بناء الأمر هو أحوال بناء الأمر شابينا نوع لابد يشكو منار نعم wato asali fi'ilu al'amur a cikin larabci shi ginanne ne, zumana sun ce mabniyi ne, karfa kumanta, a can baya mun yi al-mabni wal-ma'arab, al-ma'arab wal-mabni. Saboda haka, kamar yadda fi'ilu ma ya zama mabni haka fi'ilul amri shi ma mabni ne. mu mun san fi'ilul amr wasalinsa guda ɗaya ne da yake ɗaukawa wanda aka koya mana da farko domin mu gane shine ɗauri sai zahab shine je ka da larabci kul shine ci uskut shine kai tsit kai shiru uskut ko usmut da eh yarji da khudh karba oktob rubuta. Shi yasa tun da farko in ka gane wannan, to ka samu shimfiɗa. To amma problem da ake samu, akwai waɗansu da merai da suke zuwa, sai su ki ba da dama ma ɗaurin ya bayyana. Duk da haka larabawa suka ce, ilal amri mabniyi ne, tunda asalin wasalinsa ɗauri ne. amma idan lamiri ya haɗu da shi sai ya ɗauki wani wasali kuma sun lura kowane lamiri da irin wasalin da yake ɗaukawa. To saboda haka idan ka zo ka ga lamiri a ƙarshe, to sai ka kirdado cewa irin wannan lamiri wani wasali yake ɗaukawa, shi ma mabni ne kawai, kar ka shiga taraddadi don kar a ruda ka. Shi ne kawo mana misalai, alhamfila, nazif asnanaka ba'da al-aqli ka tsabtace haƙwaranka bayan ka ci abinci. Sun ce mafiya yawa abin da yake kawo lalacewan haƙori ko haƙwara shi ne mutum ya ci abinci ba zai tsabtace haƙwaransa ba. Mun kuwa irin wannan ma ba mu saba da da shi ba, ƙwarai da gaske. Mutum zai yi breakfast ɗinsa ba ruwansa da tsabtace haƙorinsa. In ya fito zai samu goro zai ci, zai samu dabino zai ci, zai samu eh menene a akwai ma wanda suka fi illa hakori akwai wannan da ake yin su da zuma din nan menene yawa bazar kwaila idan ya hadu da halawa ma irin wanda ake murdawa duk zai sha da daddare kuma ya zo ya lafta gabza da miyar kuka wanda aka yi da da menene ba da daddawa ba da boso ba boso rot ba da boso yau saboda haka sai ga mutum ya kwanta to kwana biyu kwana abin nan ko da yake na ga wasu dattawa a da wasu tsofi a da shekaru cancan lokacin da babu brush da makilin kuma su ba su saba amfani da wannan abin goge hakori ba za ga mutum ya ci abinci zai kurkure baki ya tofar ya kurkure ya tofar wasu za su yi har sau uku kaga wannan ma yana taimakawa saboda akwai abin da in ya makale to zai yi baki ne har ya yi abin nan kusan dukan mu haka ba ma damuwa kawai mutum ya ci abinci kawai ba ruwan saki kenan wani ma yana kiwuya taki idan ya kurkure bakinsa ni na ga dattawan da suka kurkure bakinsu ba sa son taki zai su haɗiye eh akwai wanda shi a jikin abin kawai zai fesa ba ruwansa yasa ba ga ɗakin ko ina to hakwara suna daga cikin waɗanda ya kamata a ce an kula da tsaftarsu ya sa ya ce nazif da so samu ne yanka ci abinci musamman wanda yake shi shiga cikin hakwara da menene to kai bro ka san buroshi din yanzu ma sai ka yi hikima yawa amma haka ba sai bayan ka gama buroshi din sai ka ga wani nama ya fito maka daga abin nan naka kuma suna daga cikin irin wannan guntun nama da menene yana daga cikin abin da yake kotun din lalacewa hakwara ko kuma datsori okay mun shiga wani layi daban abin da muke so a fahimta kalman da zai tsaftace na gaba mai yace ta mahal sai tsayirka kai a hankali wajen tafiyanka ba ka mutum ya zo yana tafiya gagau gagau gagau ta mahal istame nusattabi ka saurari nasihar likita likita zai baka shawari eh yayin shekaru suka yi yawa za ce kamar shan suga ka bar shan suga wani dattijo an ce masa ya bar shan suga ya ce a akan wahala ka ƙara saki gara daɗi ya ƙara saki to saboda ya riga ya saba da suga ba zai bari ba eh yasa wani lokaci tun kafin likita ya zo ya takura ka akan wani abu idan ka lura kana da problem din wani abu to ka fara kauce masa eh duk ɗan shekara arba'in ko hamsin ya faro lokacin da babu suga aka yake shan kunu. Eh, aka yake shan kunu. To, bai kamata a ce mutum ya manta wannan yanayi ba. Wata ranar an yi kunu ka ce kana zuba suga a baka ka sha. Su ma ƙananan yara masu zazzare ido ka takura su kowa ya sha a gaban ka ba suga. kaga ran da suka tafi ƙauyen iyayenka ba za su mutu gunaguni ba duk abin da aka yi za su ci duk abin da aka kawo za su sha to kaga za a samu sauki saboda me saboda sugan yanzu yana da abin nan yana da illa kwarai da gaske na'am tunda abubuwa masu suga ma yanzu kaman a ce kankana da menene saboda me saboda waɗansu chemical din da suke ciki amma inda natural abu ne shi baya da illa sosai. To, saboda haka, a nan muna da kalmomi guda uku, nazif, tamahal, istame, asalin fi'ilul amri a larabci, haka yake zuwa. Haka yake zuwa. Ɗaurin ƙarshe ɗin nan, izhab, a gani. Kun ga wannan bai hadu da komai ba kenan. To, sai ga guda uku, kaso na biyu, yace istaykidna mubakkiratin istaykidna mubakkiratin mubakkiratin asalin sa istaykiz ne amma saboda ya hadu da nunun na mata sai aka ce istaykizna ku mata ku farka mubakkiratin kuna masu sammako amma in kace istaykiz ka farka eh misali na biyu ajidna ku kyautata maimakon me ajid tabkar ta'ami dafa abinci. To, abincin da aka dafa shi sosai ya fi amfani ko wanda aka dafa shi sama-sama. Bari mu ji na malar tukuna. Abincin da aka dafa shi sosai shi ya fi amfani ko wanda aka dafa shi sama-sama. Yanzu wani lokacin za a yi farfesun nama, naman saniya, ko naman karaman dabba. sai ka ga mutum ya zo yana tattauna har sai nan ɗansa ya gaji. Ko a cikin abinci an yi jollof an sa nama sai kai tattauna. Akwai matan kuma da za su dafa shi abincin kana sa cokali za ka iya raba nama. Wannan ya fi? A to ga gani. Zahiri abinci kamata a yi a kyautar a dafa shi sosai. duk da kasancewa kan yi laushi duka abin nan amma immediately kar a bar shi ya dauki lokaci saboda duk abincin da aka dafa shi sosai baya iya dadewa zai lalace amma duk naman da zaka yi ta ci nan ɗinka yana ciwo akwai problem su kuma matan yanzu kaman ko sauri ne ko me ko kaza ka saya a masu tuko ba a wajen abin nan akwai inda ka saya ba za ka iya cin naman kazan ba musamman na gida ko zakuwa sai ka ji yana da tauri to me yasa wai da irin kajin turawan nan da ake kana budewa kuma shi sai ka ga jini kenan kullum kai ka rinka cin jini kenan a kwarai da gaske duk da kasancewa ba haramun bane amma yana da illa saboda baka tashi da shi ba mutanen da can na farkon duniya su da suke cin nama danye yanzu ka ci nama danye baka yi sa ba mutuwa za ka yi amma inda ka tashi kana cin nama danye to shi kenan ba abin da zai dace dan an kawo maka da sai ma ba za ka ji dadin sa ba mm saboda haka a kyautata dafa abinci kamar yadda aka ce a kyautata tauna su ma masu kimiyyar ɗan adam likitoci masana jikin gangan jikin ɗan adam sun ce duk abin da ka daɗe kana tauna shi ka gagara tauna shi jefar da shi kar ka haɗiye shi don ka haɗiye shi to jininka zai yi aiki mai yawa in ya gaji to shi kenan haka zai turo shi ire-iren waɗannan suna taruwa ba su narke ba to su ne za su cutar da kai yasa wani waje zaka ji ana ce ajidna madga ta'ami ku kyautata tauna abinci a wani waje ajidna fafka ta'ami ku kyautata dafa abinci to kun ga guda uku kenan nunun niswa akwai ayan da za a kawo mana kwatankwacin haka eh ya nisa annabi aha dun ya fi sauki law sunnaka ahadin minan nisa'i nattaqaitun fala tadba'na بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تفرجنا تفرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطينا الله ورسوله إنما يريد الله jan ayan gaba ma to saboda haka in ka duba za ga kaman abin nan fi'ile wajen guda goma ya sa duk wanda yake abin nan in ka tattara shi a nan ya fahimci wannan to zai samu sauki ya fi mafi sauki ok anyway sai ka so uku na gaba tajannaban nal mai sa'ahal kasira eh tajannaban na tajannab tajannab ka nisanci ko mun tsallake eh azzabna auladakunna ku tsabtace ‘ya'yayenku na tsallake guda ɗaya, hazzabna, hazzabna na mata ne. Saboda haka sai kisna, ajidna, hazzabna. Sai kaso na uku na gaba, ta janna bannal mizahal kasira, ka nisanci wasan banza. Eh, normal yanzu da zamu ce kenan. Wasan banza yawan wasa, saboda bai da amfani. Ko yaro ne ma ba a sanya yawaita wasa. ba za a hana shi kwata-kwata ba ba za a hana shi kwata-kwata ba ya zama lokacin kaga yara suna da muga kwan lokaci rike sun suka turo maka ya ka tura musu amma lokacin makaranta ne ka tarwaza su domin su gane lokacin makaranta ne ba ka tarwaza su ai ba za ka bar su ba amma lokacin abin nan ne sai ka kyale su saboda su dan sake kwakwalwansu ta koma fresh amma wasa da yawa bai da amfani. To, mahallin shahid namu, tajannaban na, tajannab, tajannab shi ne, tajannaban na. Sai na biyu, ashiran na ikwanaka bil ma'arufi, ka yi mu'amala da ‘yan uwanka da kyautatawa, banda mugunta. Eh, banda mugunta, banda hasada da kyaki. Ashiran na, wa ashiru kunna za mu samu wa ashiru shi na su daban ashiranna nunu tawkid ne sai kuma ukhrujanna ila al-hukuli ku fita zuwa ga gonakai to samari ne ka tara zuwa gidanka kawai sai na dan abinci suke yi lokacin tafiya gona har karfe takwas da rabi ko tara ba ne fito ukhrujanna dukka kora su ukhruj mutum daya ukhrujanna ka karfafa magana. Kun san abin da zai ba ku mamaki mu karanta kaso na uku na gaba. Dun bambancin su kaɗan ne. Eh fazan ahada sadi ka kiyaye alkawarin aboki. Akwai mutanen da za su tashi tun suna ƙanana suna abin nan. To kada da Allah idan ka samu duniya ta juya ka. A ce a kasuwar kajin nan gashi mun tashi bani da wani ba inda na je karka yadda duniya ta raba ku da shi sai dai in maziyaci ne amma ko- normal ya yi aboki ya san tsayen abokinsa ya sani don akwai lokacin da da kai za a yi amfani a yi masa gyara da ka ce a'a saboda ai in ka duba za ka ga da matan aure da 'ya'yansu da mai sun fi son su samu irin wannan a ce da wani da wani dama kowa ya san tsayen kowa to idan matan wannan ko 'ya'yansu suna son wani abu sai su faɗa ma abokinsa eh su ce kaza kaza kaza zai zo ce kai ba mabiyaci ne abu kaza wallahi baka yi sa ba to sai ga yayi sai talin idan yana da hankali saboda haka an san a baya idan an yi gangancin shekaru suka yi yawa to ba za a yi ganganci ba don za a yi kokarin a yi gyaran abin da za a gyara saboda haka abokantaka ta kun da kun tana da muhimmanci a yi idan aka tsora ta bisa ka'idodin Allah da manzonsa eh, kwarai da gaske za ta yi amfani shine ihfazan ihfazan kana iya ce ihfazanna amma in kana son ka takaita ka ce ihfazan ahasinan ila nas ka kyautata wa mutane ahasinanna ka kyautata wa mutane aukidan misbahaka ka kunna fitilanka kamar da daddare kenan kana iya ce aukidanna to ni abin da daman nake so a fahimta a cikin waɗannan abubuwa guda shida da aka kawo na farko akwai nunu tauke da asakila na biyu akwai nunu tauke da alkafifa su da larabci akwai abin da suke nufi akwai karfafawa mun kuma da hausa wani lokaci ba mu iya fassarawa eh ihfazan ihfazanna misali tajannab tajannabanna misali a ce tajannabanna al-ma'siya ka nisanci laifi tajannab almasiya ka nisanci laifi tajannaban almasiya ka nisanci laifi what's the difference me ya bambanci da Hausa ya kamata a bambanta ai wannan tajannabanna almasiya wannan tajannaban almasiya wannan tajannab almasiya me yasa za a fassara su da Hausa duk daya Yes. Mhm, mhm, mhm, mhm. To tajannaban fa shi ma nunu sakila ne amma alkafi ba. To, bari mu dauki fasaran liman. tajannabanna almasiya lallai ka nisanci laifi domin yadda a din nan na lallai tajannaban almiza- ah, almasiya ka dan nisanci laifi kenan in ka ce ka dan nisanci laifi da tajannab ka nisanci laifi da da dan wanne ne yawwa eh dama mala yayi kokari a dan musamman nunu taukid na farko eh akwai wadansu kalmomi a larabci wanda da Hausa ba su fassaruwa amma su a larabci in kai magana wancan magana ta fi karfi akan wannan magana shi yasa anan ya kawo mana lallai eh ko wajen faɗa ta jannaban almasiya ka nisanci laifi ta jannab almasiya ka nisanci laifi a kaga da bayan bambanci amma kuma sai wajen faɗa eh amma su kuma a cikin kalmar ne suke bambantawa ta jannabanna ta jannaba ta jannaban da kuma ta jannab to anyway zuwa nunu taukid din nan ya canza wasali maimakon ta jannab sai ya koma ban ko banna shine ake so mu gani sai ka so na uku na gaba alki shabakata ya sayya ka jefa tarkon kamun kifi ya kai mai kamun kifi mai su shine sayya misali udu tabiba eh udu tabiba ka kira likita wani bai da lafiya kenan sai a ce ka kira likita taharra sidika fi ma taqul ka yi canke-canken gaskiya cikin abin da suke faɗa. Su da larabci haka suke faɗa, amma da hausan za ka fassara ka lizinci gaskiya cikin abin da suke faɗa. To, kun ga wannan shi automatically ma ya canza. Alki, ina daurin alif in ka ce alif to karata yake nan to akwai wani abu don haruffan ba guda uku ba ne guda hudu ne waɗannan layukan su layuka ne na masu illa duk harafin da yake da illa a ƙarshen sa in zaka ba da umarni share shi zaka yi in ka share shi kuma ɗaurin ba zai bayyana ba ba lalle ba to wasalin harafin da yake kusa da na ƙarshe second to the last sai ka bar masa wasalin sa shi yasa anan yace alki na biyu yace kudu'u na uku yace taharra saboda alki daga menene eh daga alqa eh kaman yulki walki ma fi yaminika sannan kuma ud'u ud'u ila sabili rabbika ka gani ud'u ud'u yad'u ne da'a yad'u taharra taharra menene taharra fi'li wanda yake madi mudari in safa ya taharra ka gani ina fata an gane wannan taharra din nan ya gwada alif ne hudu ya gwada waw ne alki ya gwada ya ne eh ina fata an gane akwai alki wa alki ma fi yaminika akwai ilki walki ma fi yaminika wanne ne menene ma'aunan su okay mu eh mu abin nan ni dai karshen muke zo mu gane tukuna. Na'am, to kaga a nan, ai kamar wancan ne da makaranta, wa karna fi buyuti kunna, wa karna fi buyuti kunna, wa karna fi buyuti kunna, wa karna fi buyuti kunna. Wa karna sun ce karar ne, wa karna fa, karra kenan. To shi ma karra akwai karara, akwai kurur. Na'am, waɗannan harufa ne masu fi'ilai ne masu illa ya sa aka share karshen su saboda aka fi'ili mudari'i ana gina shi bisa share harafin illa sai kaso na uku na gaba iftaha nawafizal hujra ku biyu ku buɗe windunan ɗaki akrima biyu fa kuma ku biyu ku girmama baƙonku za shajaran nabki ku biyu ku girgiza bishiya na ainihin magariya annabki magariya yar karama eh magariyan da take karama idan aka ta zamo babba ana kiranta sidra eh amma yar karama ita ce magariya normally suna ce ya fi zaki shi yasa mutanen jahiliya na da suke ainihin giya da ita har suna zuga giyan giyan da aka yi da shaidar sun nafi ba eh sun ce giyan akwai to akwai zamanin jahiliya oke yanayi to kun ga anan mutane guda biyu ake magana da su mutane guda biyu din nan wato akwai alif isnaini mun karanta a can baya alif isnaini kuma ya yake alifun walunun ne alifun walunun wani waje kuma zai zo me ya'un walunun haka yake ko ba ka bane to amma nan kawai sai zo da alif dinsa a tsaye to nan ya ba ta da dama kuma nunun din share shaki share nunun din nan shi yake gwada maka alaman dauri iftaha akrima uhzuza sai ka ce musu me oktoba a gani ishaba ina fata an gane wannan alif din yake gwada mutum biyu kawai kake magana da su kuma fi'il amri ne mabniyun ala haqqi an-nun li'annahu saboda musanna to sai wawul jama'a kaso na uku na gaba yajma'u aw ko yajma'u samar al-bustan ku tara 'ya'yan itace na gona wani lokacin ana za a girbe gona ko za a dinke abin nan kawai masu hawa suna hawa suna ta girgizawa masu tarawa kasa kuma suna bi suna tarawa haka ne ko to shine ake bada umarni ijma'u samar al-buktan tastahimmu fi nahar ku yi iyo a cikin ruwa sun ce shi ma exercise ne eh dalilin da yasa za ga hotel hotel suke su women ba eh sun ce exercise ne in dai har za ka yi sama ka yi ƙasa amma ba sai ka iya don kana yaro baka yi ba to da kawai don ka yi ritaya ka samu gratutin ka ka rike a hannu sai wani wani gaje ka yi su abin nan su yi ne a jikinka da nauyi ka yi kasa ka gagara dagowa ga shi kenan gratutin ka ya zama gado eh to gara ma ka yi tafiya da kama ka je ka dawo ka je ka dawo yanzu kamar misali in babban mutum ne da asuba zai iya tashi eh in akwai barazana ma da karamin bindigan ka aljihu wanda ya sha gaban ka ka dauke kafansa eh kana yin haka sau da wani zai ce wannan in ka ganshi shi ka dai baka kyale shi a to in ba haka ba wadansu manyan mutane ba za su iya zagawa ba mutum ya fita zai je can wannan kankani menene eh, gidan mai ya zago ya bi kwalta ya sake dawowa ya biyo ta nan idan watsa jininsa yana taimaka wajen lafiya akan kai ta haɗiye panadol ko kafinol in ya taru zai maka yawa dole ka ringa mai kafa Eh, yana kana ɗan motsa abin nan shine in ka sha magani sau ɗaya zai an maka amfani amma kai ta kan magani baka motsa jiki baka fita yana da illa suka ce marar lafiya lokacin da ya zo ya fara samun sauki ku lura marar lafiya in ya fara samun sauki bai cika son ya ta shan magani ba ya fi son ya miƙe saboda maganin ya dambaro a jikinsa da yawa na'am to wannan kenan ijma'u samar al-buktan istahimmu fil nahar ukhruju ila al-huqul wannan samarin gida kenan eh ba a son aiki sai ki kace ukhruju kan ku fita ku tafi gona kace har da kanana kace har da kanana saboda a koya muku ukhruju to wannan wawul jama'a ne wannan ma suna nan da yawa a cikin alkur'ani mutum yana so ya samu misalai da yawa to sai ya umuka saba wani ba hagon yawo ya umuka saba wannan mace ce ake magana da ita ita karanta eh Rattibi asasal hujura, ki jeranta kayan ɗaki, agaliki babar dari, ki rufe ƙofan gida, ihifazi ko ƙofan ɗaki, ihifazi darasaki ki kiyaye, ki haddace darasinki. To asalinsa rattibina, aglifina, ihifazina, shi ma an share nono. Kamar yadda wawul jama'a aka share nunun, alifus naini aka share nunun ya umu kasaba, shi ma nunun ake sharewa. albahar arabna fi ma sabaka mun sani cikin abin da ya gabata na fa'al al'amri kullaha cewa fi ilaina amri wato gaba anna fa'al al'amri kulliha mabniya dukkan fi ilaina amri ginannu ne walakin na nuridu an na'rifa sai dai muna son mu sani fi hadar darsi a wannan darasi ahwala bina'iha halaye na ginin fi ilal amr li ajli zalika saboda haka na ta'ammadu ala amthila as-sitta al-ula idan mun lura da misalai guda shida na farko fanara afal al-amri zamu ga fi'ilal fi'ilai na amri fi salatatil ula a kaso uku na farko min ha sahiha su din nan sun zo lafiyayyu ne sahihatul akhir wala mai tasil biha shay ba abin da ya hadu da su wa naraha zamu gani fi salatatil thaniya a guda uku kaso na biyu muttasila bi nunun niswa ya hadu da nunun niswa fa idza ta'ammalna idan mun lura awakhir hadhihi al-af'al as-sittah ƙarshen waɗannan ayyuka guda shida wajen naha za mu same ta sakina wato tana daure wa kazalika akhir haka ma ƙarshen kulli fi'lin kowane fi'li yaji'u ala ihda suratayn almutaqaddimatayn wanda zai zo a bisa ɗaya daga cikin surorin nan guda biyu wato imma ya zo mujarrad imma kuma ya zo da nunun niswa wa min zalika saboda haka na alamu za mu sani anna fi'l al-amri lalle fi'l al-amri yubna ala sukuni ana gina shi bisa sukuni fi hatayn al-halatayn a waɗannan halaye guda biyu. Bai za ta ammalna alamtila sita saniya idan mun lura da misalai guda uku kaso na biyu guda shida kaso na biyu wajadna af'al al-amri fiha za mu samu fi'ili na amri a ciki kad tasala akhir kullin minha karshen kowanne ya sadu bi nunin da nun tadullu ala taqwiyati al-fi'l wa tawkidi wanda yake gwada karfafa aiki da ainihin inganta shi wa tusamma hadhihi nun ana kiran wannan nun nunu tawkid وهي إما ثقيلة وإما خفيفة ودي أتي من نوي وكما من صوتي على نحو ما ترى في الأمثلة كما يدعى كاكاوة أتكي مثالي قد أكو أكو wa idza tadabbarna awaqira fa lil amri idan mun lura da karshen fi'ilai na amri eh, fi hadhihi al amthilati sitta a wadannan misalai guda gida wajanna haza mu same ta maftuha an musu fataha wa kadhalika al halu fi jami'i awaqira fa lil amri haka hali yake a dukkan karshen fi'ilai na amri al muttasila bi hadhihi nun idan sun hadu da nunu tawkid al thaqila aw al khafifa wa min dhalika na'lamu anna fi'l al amri daga nan za mu gane fi'l al amri yubna ala al fathi fi hadhihi al hal ana gina shi bisa sirraha akan wannan hali wa idza ta'ammalna af'al al-amri fil amthilati thalatha at-taliya idan mun lura da fi'ilai na amri a misalai guda uku waɗanda suka biyo bayan shidan nan wa hiya alqi da wad da wa ta'arra wajanna akhir kulli minha za mu samu karshen kowanne wato za mu samu harfa illa harfi na illa mahzufan wanda aka kare bi dalili zuhuri zalika al-harfi fil madi wal mudari saboda wannan harafi yana bayyana a fi'ili madi da fi'ili mudari iz yaqulu fi madiha domin ana faɗi a madi na alqa wa da'a wa taharra wa fi mudari'iha yulqi wa yad'u wa yataharra fa hiya idan af'alu amrin mutalla al-awakhir wato fi'ilai ne na amri masu illan karshe wa idza tatabba'na jami'a fa'alil amr idan mun bi dukkan fi'ilai na amri allati min hadha an-naw' wanda suka fito daga wannan bangare wajen na aida mahazufa alawaka za mu same su an share karshen su wa idza ba'athna fi sababi hadha al idan muka yi bincike dalilin share wannan harafi lam najid siwa albina sababa ba za mu samu wani dalili ba sai don saboda shi fi al'amri wa min zalika saboda haka na hukuma anna fi al-amr za mu yi hukuncin cewa fi al-amr fi kulli fi mithli hadhihi al-amthila as-sabiqa a cikin misalin ire-iren waɗannan misalan da suka shuɗe jumna ala harfi harfin illa ana gina shi bisa shafe harfin illa wa idza nazarna idan muka duba ila af'alil amri fi basiyatil amthila zuwa ga fi'ilai na amri a sauran misalai nara za mu ga annaha ittasalat marra wani lokaci sun hadu bi alfin tadullu ala ithnain da alifi wanda yake gwada mutane guda biyu wa marra bi wa wani lokaci da waw tadullu ala jama'ati dhukur wanda yake gwada jama'an maza wa ukura biya wani lokaci da ya ta dullu ala wahida mukhataba wanda yake gwada mace guda ɗaya da ake magana da ita wa bi ruju ila mudari kulli fi'lin min hadhihi ila fa'ali nara bihi nunan idan muka koma zuwa mudari na dukkan waɗannan fi'ilai zamu ga nun yastaqulu yaftahani wa yajma'una wa tartibina ولكن هذه النون لا توجد في أفعال الأمر sai dai wannan nun ba za ka same shi a filin amri ba almuttasila bil alif ya bil wabi abil ya wa lidhalika yuqalu saboda haka ake cewa inna fil al amr lalle fil al amr fi hadhihi al ahwal al thalath a wadannan halaye guda uku mabniyun ala hadhihi an nun al qaida al sadisa wa salatun yumna fil al amr ana gina fil al amr ana gina fil al amr ko mun yi tsallake ne ina ne muka tsallake eh Okay. Eh, to ai banga. Eh. Wani zalika yuqalu ko ba wajen ba. Eh. Na'am. Yaftahani wa yajma'una wa tartibina. ولكن هذه النون لا توجد لدي وانا النون باء سامنتا في أفعال الأمر أتكن في إلينا أمر المتصلة بالألف أو الواو أو الياء وانا تحدد ألف قوة وقوة ولذا يقال ولذلك يقال saboda haka ana rubuta walidhalika da walidatu ɗaya ne walidhalika yuqalu inna fi'l al-amr ana cewa fi'l al-amr fi hadhihi al-ahwal al-thalath aw wadanna halaye guda uku mabniyun ala harfin nur an gina shi bisa shafin nur yawna fi'l al-amr ana gina fi'l al-amr ne ala sukuni bisa dauri idan kana sahih al-akhir idan karshen salafiyye ne walam yattasil bihi shay'un idan wani abu bai hadu da shi ba وكذلك كما هكذا إذا اتصل به نون النسوة إذا نون النسوة يحدد أبي وابن على الفتح أنا جنا فعل الأمر بتا فتحة إذا اتصلت به نون التوكيد إذا نون التوكيد تحدد أينهم فعل وابن على حرف حرف الإلا أنا جنا بتا شاف حرف إلا إذا كان ممتل الأخير إذا يكثر جميع إلا كرشه وابن على حرف النون أنا جنا بتا شاف نون إذا اتصلت به ألف اثنين إذا ألف إن متعني قدا بيو ta haɗu da shi awwawu jama'a ko wawun ɗin jama'a aw ya mukafaba ko kuma ya na mukafaba ita kare alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin